أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو مهتدي ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda yake gudana karatu da ake gabatarwa a nan ranar ladi masjid sabilul huda ga wanka tare da magara wannan shine karatu na farko bayan hutu da aka yi na sallah azumi bayan sati guda kan sallah da muka tsaye da karatu kenan yau ne wannan karatu na farko wanda aka komo na karatun adabul mufrad yau muna ranar ladi 21 ga watan shawwal ko 21 ga watan shawwal shekara ta 22 ga watan shawwal shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da nawa da uku wanda ya daidai da ashirin da biyu shi ma ga watan na ko demil bendigo inda zama gabatar da wannan karatu na adabul mufrad wannan littafi na adabul mufrad kamar yadda kullum muke faɗa shine wanda duniyar musulmi ta ɗaga shi ta mai kima ta nuna shine fiyayyen littafi wanda yake koyar da ladabba ga musulmi al'adar mufrad wanda duniyar musulmi ta nuna shi ne kamar lamba wan a littafi wanda ke karantar da na dubba na musulmi wanda imamu buhari ya rubuta shi imamu buhari mai rasuwa hijira tana da shekara nawa 256 rabuwanmu da imamu buhari ya rasu hijira tana da 256 kenan yanzu zaka yi lissafi rabon da imam buhari shekara nawa sai ka yi david verdemuwa dai sassaka sai sai baka nawa idan rabon da imam buhari yau shekara nawa hijiriya ba hijiriya kai ba wannan ba yi hijiriya zaka bi milkar sarka na tuwa zaka yi muwa tesa sarka sis sai baka nawa mil tuwasa a Imam Buhari ya rasu nawa? Mil desa? Mil desa sankasis ko? Desa sankasis Imam Buhari. Imam Buhari ya rasu jata da shekara 256. 256. Yanzu ko muna da shekara ta dubu da dari hudu da arba'in da uku. kenan rabonmu da imam buhari yanzu mil sa turbesat kenan shekara dubu da dari da tamanin da bakwai shi wanda wannan tayi shekara dubu da dari da tamanin da bakwai to shi ne ake cewa ma kana lillahi baqin duk abin da aka yi shi da Allah sai ya yi ai a zamanin shi ba shi ɗaya ya rubuta littafi to ina littafin suke duka amma dai ga national duk duniyar musulmi sun shaida a littafi mai koya ladabi da wasu abubuwa shi ake koma in kuma littafi ingantacce ne a hadisi da yin bawar zan koma kenan ka gama ka lillahi bakin irin su maɗa malikin nan irin su wani da su wani duk wani abubuwa ne wanda sai an yi su dan Allah na wani har yanzu ake karanta su da muka je hutun sallah mun muna cikin babe na husnul khulqi idza faqahu idza faqahu mun kare shi mun karuwa ya hadisi na 295 hadisin albirru husnul khulq wal ismu ma haka fi nafsika wa karikita an yadali alaihin nasu nan muka tsaya kenan nan muka je hutun sallah yanzu mun komo sai mu tashi babe na 139 wa gurin babe na nawa 139 babun albuhul nan za a tashi wa gudu ko me albuhul al ma ma'anar albul ruwa ma ka ce albul kenan mine ruwa albuhulu ruwa ai ta mi bayani akan ashukku bita ashukku ta ce qawlu yanzu mu tashi akan albuhul ruwa kenan musulunci yana hana ayi ashukku ba shukku ba ashukku can ai mun yi albabu ne babu yana ne babu na 137 muka yi babun ashukku ashukku ma bana shukku shine qawlu shi din ruwa ce dai a yawancin lokacin da muka yi ba bai na 137 mun yi bayanin ma ma'ana a shukku mun yi ko bayanin alfarku bai na shukku wal buhul ko to kenan yanzu ba mun ja baya ba zan mu ci gaba kawai kenan bayan mun kare babin a shukku na 137 muka zo muka yi 138 babin husnul hulku idza bahu yanzu zan mu tashi al buhulu rowa hadisi na 200 da 200 da nawa goma ya tar da shida idan yana karanta kamar yadda muke faɗa kullum ayi kokari kowa ya rika bangon da kuma kalamar risas inda wani abu ka rubuta ka ja layi sai ya ce قال حدثنا عبد الله بن عبي أبي الأسود قال حدثنا حميد بن الأسود عن الحجاج الصوافي قال حدثني أبو زبير قال حدثنا جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سيدكم يا بني سلمة يا بني سلمة قلنا جند بن قيس ألا أنا ألا أنا نبخله قال وأي داء أدوى من البخل بل سيدكم عمرو بن بن الجموح وكان عمرو على أصنامهم في الجاهلية وكان يولم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تزوج
wannan ruwa da zan makaranta ruwa ce sahihiya baitin buhari ya hudo ta ana adab na furat hallo ta zo a buhari can sahihil buhari babba kuma hallo ta zo a musulun na imam ahmad da sauransu ruwa ce sahihiya yace hadathana abdullah bin abi aswad qala hadathana humayd bin al-aswad anwa hajjaj bin hajjaj sawafi qala hadathani abuwa wurin gaban karatun hadathani wa abu zubair qala hadathana jabir yace jabir ya tsawar jabir jabir bin abdullahi al-ansari mutumin madina sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama jabir dan abdullahi ansari kala jabir dan abdullahi ansari kala yace kenan kaga wannan hadisi ne marfu ne ila nabi sallallahu alaihi wasallama jabir dan abdullahi yace kala rasul sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama yace man sayyidukum ya bani salimata wasu kabila ne wanda ake ce musu bani salamata suna zamna a garin madina a madina yanzu an ce unguwarsu nan kusan masjidil kibla ta yi a nan suka zama su bani salamata yana annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce musu man sayyidukum ya bani salamata wane ne shugabanku ya ku bani salama kamar yadda muka sani zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama larabawa da suke zauna a madina kamar kabila kabila ne ko kuma kowace kabila da ne da shugabansu kuma shugabanci gaba ɗaya na kanwa annabi sallallahu alaihi wasallama kenan na annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce bani salama man sayyidukum wane ne shugaban ku ya bani salama kenan kamar shugaba ne da yake bincikawa ya san halayen al'ummar da suke kasar shi tafakkuri ne an ahwali mutane bincike akan mutanen da suke kasanka yana dalilin wani annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye suwa bani salma ya ce musu ya man sayi da kun wane ne shugaban ku idan mai shugaban ku kenan kamar wane ne baruman ku ko kuma wane ne wakilin ku ko to kunna sai muka ce kenan bani salma sai suka ce ko sai suka ce kenan zaka gane anan jabir da abdullahi shi ma na cikin bani salma dan wanda yace kunna sai muka ce kenan sai muka ce shugabanmu shine shaddu bin kaisi kenan sunan shugabanmu wa jaddu bin kais sai suka ce shugabanmu shine jaddu bin kais sai suka ce amma dai ala ala anna nubakiruhu ala anna nubakiruhu an can su a faɗa ga murya ala anna nubakiruhu ma mana ala anna nubakiruhu miski ne na ala anna nubakiruhu yana mu yawa kakari sai dai mutum ne mai rowa sai dai muna ga rowa shi shugaban wa ne sai dai ala an nanu baki da mutum ne mai rowa muna ga rowa gari kenan sun ga kamar mai sun kane dai ko in ko to yanzu ana a ka'ida nan da suka ce mutum ne mai rowa an doke shi akan giba ce suka tashi inda ya yi a can giba an ce zikiri ka a haka giba ce suka mai to malamai sai suka ce akan azammu la yakunu gibatan li maslaha ka wadi laifin mutum dan a yi gyara ba a dokar shi a giba kun gane ka wadi laifin mutum dan gyara ba a dokar shi a mi a giba kamar yanzu mutum ne ka san ba mutumin kirki ne ba manawaki ne in an ba shi in ya zo yana zaba cikin aminci sai ka ganshi kuma yana shigewa wani mutumin ka dan ka zo ka ce wane ka yi hankali da wani ba mutumin kirki ne ba ya yi kaza yi kaza wani ai ba kai da shi ba maslaha ce ka kada a gyara kenan duk inda zaka zo ka wadi laifin mutum dan a yi gyara ba a ɗaukar shi a kayi da shi ba giba ne ba shine azammu la yakunu la yakunu la yakunu al-giba azammu la yakunu giba li maslaha tunda su da suka ce shugaban mujaddu bin kaisi ne ala anan wahilu sai dai yana da rowa kina so da wannan ne dan ayi a gyara kenan tunda an muku shugaba mai rowa ya matse komai ayi ba haraka sai kala sai annabi ya ce wa ayyu da'in adawa min al-bukhul wa ayyu da'in ma wani da'in wani mai da'in cuta ko adda'in huna al-mart adawa ashaddul mat kenan wata cuta ce ta tsananin cuta daga ruwa yana annabi sallallahu alaihi wasallam sai mai da ruwa mai da ta kaman ma ce ce cuta ce har yace wata ayi da'in wata cuta ce adawa mai tsananin cuta minan buhuli tabakar ruwa kenan yana nuna nan ruwa cuta ce cuta ma ko mai mai tsanani daga nan annabi sai sarki shi sai aka sake shi dalilin ruwa sai aka sake shi annabi ya ce bal sayyidu kuma amru bin jamuhi daga yanzu an sake muku barima an sake muku shugaba shugaban ku amru bin jamuhi kenan me yasa annabi ya sauke shi dalilin ruwa ke ga dan babu ruwa muke kenan kaga ita ruwa hatta shugaba ba su zaman to mai ruwa ne balle a doma ka zaman to kai mai ruwa ne kaga annabi nan take ya sakewa ya sake barima mai ruwa ya ce ya sauke shi shi kuma shi ne doka ta ƙarshe shi ne duniya gaba da ya ce bal sayi da kunwa a murubinu jamu ya ce daga yau wannan marowacin da an tabbatar mai ruwa ne an sarke shi an kai shi retret an sake muku shugaba sabo wane ne amuru bin jamu daga yau amuru bin jamu shi ne shugaban sai ce wa kana amuru ala asanamihim fi jahiliyati amuru ya kasance yana tsaye akan gumakansu a cikin jahiliya muna kuma wani wa kana yulimu an rasul sallallahu alaihi wasallama iza tazawwaja kuma shi amrun nan bin jamuhin da aka sa sabon shugaba ya kasance yulimu yana wa annabi sallallahu alaihi wasallama walima yulimu an rasul yana wa ma'aikin Allah walima iza tazawwaja idan annabi sallallahu alaihi wasallama yayi aure kenan cikin kirkin shi shi sabon sabon barewa cikin kirkin shi kenan a can ma zamanin jahiliya kan musulunci zo yana tsaye a kan zuwa kudu su kenan ai kenan tunda ai lokacin ba musulunci kenan a can ma mutum ne dai a nuna ne mai kaza kaza kuma wakana bayan kuma ya shiga musulunci sai aka ce yulimu yana wa annabi sallallahu alaihi wasallama walima idan annabi ya aure kamar yadda muka sai da Allah azza ka da aure ko da wani abubuwa ana so ka yi ne ka yi walima idan sai kasance shi wannan wane amr bin jamuhin ya kasance idan annabi sallallahu alaihi wasallama ya aure shi ke dokan shajin walima annabi sallallahu alaihi wasallama gaba daya ya yanka abin da zai yanka ko taguwa ko dabbobi ko menene ya doki shajin walima annabi wa annabi walima yana suna ne idan wani abokin ka ya aure ka doki yawunin in kana da hali waliman nan kai zakka mai kamar yanzu da in an yi aure ai abokai suke tattarawa su yi wa ango wani abubuwa ko sai dai bambancin ne yanzu kuma ai an tattara kuɗin ana sa su cikin da kamata ko sai da Allah ya ko to amma da kenan sunna ne kenan kaga sabai da suke a ta annabi sallallahu alaihi wasallam in yi aure da cikin sabai ake samu wani ya tashi mai ni walima sai mu karanta da wannan kenan wannan ruwa mai take karanta da mu fasara da kuwa gane ko na kashin baki to me take karanta da mu wannan hadisi dan ruwa ba abin kirki ne ba annabi hayi sun fasta ta yace wani cuta ce mai tsananin cuta kamar kamar ruwa kenan bai kamata musulmi ya kasance mai kwauro ne mai ruwa kuma dan tsananin ruwa a nan take annabi ya sake shugaba ya ce a sake wanda bai ruwa kai mai ruwa aka huta to kuma fa kuma zan mu gane da wannan ruwa ya hallo ka kalakin mutum ka faɗi don a ka gyara ba yi da shi ne ba kai ba giba ne ba kai muna ganewa kuma a cikin wannan ruwa in kai shugaba ne a guri ko na abuwa ka rika bincika ɗan ƙasa ka kasar halin kowa kuma ka tabbatar da wannan tukwana ya kazarta da hukunci ma yi sabado no to sai anan ya kama jabir bin abdullahi jabir bin abdullahi sahabi ne mai zancen shi shi sai shugaban na rukuwa ne ne wanda mai rawai jundu bin al-qais sahabi ne wa suka ce baicin wannan ma a lokaci yana da munawuci da kaɗan a zuciyar shi a sharhi wallahu ta'ala ala a takaicen takaicewa shi shaidu bin qais din nan dai ya rayu aka ce ya gyara komai shi ya mutu yana sahabin manzo Allah ya mutu khilafa Usman bin Affan wallahu ta'ala ala sai wa kuma amru to amru bin jumuhin in jamuhin inna sai ya ce wa kana amru ala asnamihim fi jahiliya nan da ya ce ma amru ya kasance akan gumakunansu a cikin cikin jahiliya da ko wani tarihin shi zama ɗauka wa tarihin shi kanatan da kwai tarihin shi a murbinu jamuhin a tarihin shi da kwai darasi da dama a tarihin wa a murbinu jamu a murbinuwa to a tarihin shi da kwai darasi da dama da zama ɗauka balle musamman ma wajen zancen mai akari wa kana abu ala a tsunami abu yana bisa yana kusa gumakonsu to shi dai amurin nan amurin bin jamuhin inna ya kasance shugaba ne min sadatul madina fi jahiliya shugaba ne manyan gari ne tun wai mu dauko tun ga musulunci yanzu ya kasance a madina ya siriba shi amur bin jamuhin inna cikin manyan gari ne masu faɗi a shi tun da gari ne kabila kabila kenan shugaba ne daga cikin shugabancin manyan madina kuma ya kasance a lokacin kan musulunci ya zo yana bauta mi ko me dan wata ruwa ce wa kana amru ya attanu ala asnami yana tsaye akan gumagunan shi kenan ya kasance amrun nan yana da wani gumki shi gumkin su ana ce mai manaf ya sunan gumkin nashi ya kera gumkin nan nashi da ice kuma ya gyara shi gumki mai kyau ai kera suke da gumki ka kera kamar yadda muke gani yanzu sai dai magani a ce da kowa wannan ko kai gumki to gumkinin nashi amru ya kera shi kuma yana shi da shi kullum ya zo ya wanke shi ya shafa mai mai ya mai sujada ya gaida shi in zai bulaguro ya nemi sa'a haka yake mai abu kuma abu ya kasance kama musuluncin ya zo yana da iyayen shi guda uku da kuma matar shi mai sunan hindu yana da iyana matar shi ta kasance sunanta ba hindu wa kana a'arashi in ka karanta tarihi sai ka ji ana cewa wa kana a'arashi ya kasance kamar gurgu ne kawai shi guda tana da darura yana bai iya tafiya sosai kamar gurgu ne amma dai kuma lattije ne a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ma zo madina shi a bin jamuhin ya ba shekara 60 baya yanan ba yaro ne ba ya ba shekara na 60 baya kenan wanda muka ce kabilar menene ne kabilal ka afkan musulunci ya zo ko to to lokacin da musulunci ya fara shigowa madinatul rasul ai musulunci ya shiga madina tun kan annabi ya zo garin madina in ma karanta sira waɗanda suka je ne makka ko su suka ka musulunci aka yi zuwa farko aka yi zuwa na biyu ko to musulunci sai zo yana bin gida gida a madina to a lokacin nan kan annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo garin madina shi ya kauro sai ya aiko wani sahabi safiran kamar ambasadar ya zo ya zamna a garin madina ya koya musu karatu da sauran abubuwa wani sahabi na ka aiko wane ne eh wane ne zo wanda annabi ya aiko garin madina a cikin sahabbai eh ka annabi ya zo madina ai ya ko sahabi wanda zai zo ya koya musu karatu ya ne wane ne mus'ab bin umayya mus'abu to ku rike wannan yanzu da ka wada ban an zo karatu gaban sunan mu ce zo ba sai an ko baya ba yana wani sahabi ne annabi ya fara aikowa madina kan ya zo mus'ab bin umayya shi ya fara zuwa madina to da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiko mus'ab bin umayr kinna sai da awa musulunci take shiga gida gida mus'ab bin umayr ya so kama gari gaba daya ya zama to kamar dukkan garin madina duk wani lattijo ya shiga musulunci duk wani lattijo dai wanda ya ba hamsin sattin ya shiga musulunci sai dai amru bin yamuhin yana nan rike da gunkin shi gam gam ya shiga irin wannan ɗan riƙau ne irin shi irin ɗan riƙau nan ne sai ya shiga musulunci har ma yake cewa matar shi muka ce suna matar shi sai yake cewa hindi ihi ziri aliyar da ki a bana iki bi hazar rajo hindi ki rika kiyayewa wannan iya na kika su gamu da wannan namiji wanda namiji ba su abin da wani kenan kan iya ki su gamu da wannan namiji mai fata su shi ko bai san ba a lokacin da yake waɗin wannan magana deja da hindin da ɗiyan sun shiga musulunci sun shiga sai hindi take ce mai ga wata ruwaya ba ta tashi wai kai ka ji abin da wani namiji yake waɗi ka san abin da yake waɗi ya ce a sai ɗan shi guda karanta mai suratul fatiha ya ce ka ji inda abin abin da yake waɗi ba sai ce wannan kalamin hasan ai wani zance ne mai kyawu amma dai bai mai bai shiga musuluncin ba da wata ruwaya tarihi aka ce sai ya je har gurin mus'ab bin umair da ya je gurin mus'ab bin umair ya tambaye shi akan musulunci ya gaya mai karanta mai ayoyin qur'ani sai ya ce mus'ab bin umair to zai shiga musulunci amma dai sai na je na yi shawara ƴan uwa da iya suka cewa babu wa zaka shawarta sai ce zai je shawarci manaf wannan gumkin nashi sai ya shawarci wa to sai je gurin manaf gurin gumkin nashi ya yi tsaye gurgu ne bai iya tsaya da ya zo don girmama gumkin nashi ya mata sujada yawa gumkin sujada kuma sai tsaye da kafa ta kirki dan ma kai gurgurgu haka dan girmama gumki ya zo cewa ai cewa gumkin nashi gurki ya ce mana kina da labarin dai kana da labari dai ubangiji na wannan kana da labarin dai wannan namijin da yake gare na ninka da cuta ya na wajen ya abun ya labari wannan namiji ya zo gare na ninka da cuta wannan addini nashi ya ne kaza kaza shiga za a yi ko fita za a yi kamar kyau gurkin magana da ya kare magana sai ce mana fa dai gurkin na yau cikin hushi yake saboda an taba shi digiri ana wuta daga musulunci sai ta yace sai kwana biyu har zan zo sake shawari to a lokacin a jahiliya yadda suke yi kamar in kana da gurkin in ka so abin da kake so gumki ya gaya ma sai ka gaya wata tsohuwa sai ta tsaya in ka tambayi gumki ne ita tsohuwa ta yi refundar akan abin wanke na kamar gumki ne wanke to a nan shi bai wannan ba dai sai ya tafi to sai iyan nashi suka ga dai baba ya liku da gumki sosai kuma ga riko da gumki ya za a yi maganin baba kuma ana tsoron shi irin tsahin nan ne wanda ake tsoro wanda an taɓa su an kwana a gidan ba eh ai da kai wannan to sai suka bari sai yana barci sai suka zo sai suka ɗauki gumkin nashi sai suka kai shi wata tsohuwar kwata kamar tsohuwar rijiya ta bani salwa idan ana zuba shara sai suka yi kiyo gumkin nan suka yi wa gunkin nan sahiya ta yi tsoho ta shiga basu da yamma diya leka inda gunki yake babu sai faɗa yake yana duk wanda na kama ya taɓa allah nan nawa aini da shi ta ƙare sai na mai kaza sai na mai kaza duk da ya rawaye gida ya rasa ya zo unguwa ya rasa in kana neman abu aiko yana leka ake ya leka tsohuwar rijiya sai ga me sai ga gunki shi a can allah shi a can a cikin rijiya cikin shara ya ɗauko shi yana kuka ya mai wanka ya sha hawa mai turare da wani abubuwa ya gashi ɗakin ya aje ya ba shi haƙuri waɗanda suka wa wannan abin kaza kaza ya ba su haƙuri ya ba gunki hakuri hallo dai duk bai shiga musulunci ba hallo sai sake yaran sai suka kare suka kare shi hallo bayan kwana biyu hallo sai suka zo suka sake dokan gunkin suka mai dai irin yanda suke na farko kuma washe gari hallo ya je yanda ya na farko ya samo shi a wannan tsohon rijiya ta bani salma ya kashi ya aji to a nan da abin ya bashi haushi a tarihi sai aka ce sai ka gudu wannan takobi sai rataya gunkin ya ce mana yanzu na barka da takobi duk wanda ya shigo ma wani abu gama da shi kan zo eh a huce gurin ko gama da shi sai wadu wannan da ya wadu wannan ya tafiya bari sai suka bari hallo ɗin yana barci suka zo suka doki gumi sai aka yi katari a ran nan an samu wani kare ya mutu a ne sai suka kada gawar karen nan da dukukin sai suka kulle suka jefa a kwatai tsohon rijiya kenan da an kacara an kacara manafiko gubbe shi an gawa shi an kulle shi ne da musari na kare shi da aka rataya mai an rataya mai takobi to mun suka ana an gama shi da shi da idan sahiya ta yi zo ga sai mai sai takobi ina gunki gunki an kulle shi da kare an jiwa shi can ya nema duk gida ya rasa ya koma inda sa samu sai ya ga gunki ga ya can a kula da da kare to anan ne sai imani ya fara zaure sai ya ce wallahi lam kunta ilahan lam takun wal kalbu fi wasat al bi'r fi qarat law kunta ilahan ce da ka kasance kai Allah ne da ba ka kasance ba a cikin tsohuwar rijiya kai da mataccen kare a kulle fi qarat mukarrabin kenan a kulle kai da tsohon kare to daga nan bai fito shi ba sai ya ce kai ba Allah ne ba wannan da Allah ne an kaka da gawa a kulle ka a tsohon rijiya daga nan a murbinu jamuhin sai ya ya shiga ina sai ya shiga musulunci da ya shiga musulunci yana da shekara wajen sattin muka ce da wani abu ko to da ya shiga musulunci har annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo madina amr bin jamuh yana ɗaya daga cikin waɗanda suke manyan kabiloli har dai aka zo aka bashi wannan shugabancin kabilar tasu kuma ya zama to shi ke wa annabi walima idan annabi ya aure ana na ana na aka yi ajiye aka yi gazawatul badar aka komo da za a je gaza watan uhud sai ce sai an je da shi tsohon rikici ce sai an je da shi to kai kuma dai shekara sattin da wani abu an duke kashi yaƙi da kai ai a musulunci ba zuwa yaƙi da yaro ba zuwa dawa da tsoho kenan iyan nan nashi guda uku da matan shi hind sai suka ce a'a wannan gurin samari ne masu jin kai kai tsoho shekara sattin da wani abu ina za a je yaƙi da kai kai ma ba wahala ba da ɗaya ga daura tsoho ne na biyu ko me gurgu ne nawa guda ba zai tsohuwar ta da rikice ce dole sai ya je sai ya je wannan yaji a ƙarshe dai sai ta shi kai ƙarar biyan nashi wurin annabi ya ce wa ya muhammad ya rasulullah ya manzo allah wannan ɗin nan nawa suna so su hana ni alheri mai girma da samu sai annabi sallallahu alaihi wasallama da ke annabi ne ana mai wahayi kenan ya san wannan tsoho a nan shahada zai samu sai cewa ɗiyan ku bar shi ya tayi la'alla la'alla wataƙila Allah ya arzuta shi da shahada sai suka bar shi aka wato da shi yaƙi musu tago shi za a taiko yana ba su wahala da an gewaye shi iya sun gewaye shi kuma to yaƙi da tsoho aikon san aiki aiki ne an gewaye shi ɗiyan nashi sun gewaye shi ya hudu da biki aula da ki su ɗiyan nashi sun gewaye shi da kuma suwa bani salama kenan wanda yake musu barbanci su ma duk sun gewaye shi kenan tun da kaka tsoho ga ka gurgu yana kaga da wurare ne kenan ko da bulaguran lamun lafiya ne za a yi baka iya ba to haka aka wuta da shi wannan yakin a uhud a ƙarshe dai a takaicen takaicewa a gazawatul uhud lokacin da aka yi gumurzu na biyun nan a dai samu shahada ai a uhud don ka karanto tarihin gumurzu biyu a ko na farko inda inda musulmi suka kora ko to wannan gumurzu na biyu inda aka wa musulmi sarka aka gewaye su inda ake cewa hatta rasulun katil to ana aka kashe amru bin yana tsaye da kawo shirya da tangal tangal a kashe shi ya samu shahada wani namanta a lokacin da annabi ya ce a bar shi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama so nake in shiga aljanna ina daram daram da kaguwa na atsaye annabi ya ce aka zaka shiga aljanna da aka zo lokacin an kare gazawatul uhud ana lalubo matattu sai ga amru bin jumu'i a mace aka zo aka gama shi da abokin shi abdullah baban jabir bin abdullah kusa da kusa aka binne su yana cikin shuhada'ul uhud a yanzu ma kenan shi wannan kaɗan daga cikin tarihin shi yana cikin shuhada'ul uhud kenan ya mutu a wata gazawa uhud to kaɗan daga cikin tarihin shi kenan shine mutumin kirki ne sai kasance annabi ya amshe shugabanci daga gurin mai rowa ya bashi to sai ya ce قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا هشيم عن عبد الملك بن عمير قال حدثنا وراد كاتب المغيرة قال كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة أن اكتب إلي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب إليه المغيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال وعن منع وهات وعقوق الأمهات وعن وعد البنات wannan ruwaya ba da zama karanta ta hoto a nan adabin mufrad kuma buhari ya hudo ta a can sahihi nashi babban kuma ta zo a muslim kenan ruwaya ce mutafikun alaiha ruwaya ce sahihiya yace hadathana wa حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا وهشيم عن عبد الملك بن أمير قال حدثنا وراد وراد يبام الأباري وانين وراد كاتب المغيرة سكرتير mai rubutu ne na mugira shi ko mugira bin shuba ya kasance kamar gwamnan ne zamanin khalifa ma'awiya bin abi sufyan kamar a ce lokacin da ma'awiya bin abi sufyan yake khalifa ai mun tarihi nan bayan likat khalif sun kare bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ko ya bar duniya bayan khalifa wane ne a'a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya bayan khalifa abubakar bayan abubakar umar bayan umar usman bayan usman aliyu bayan ali ma'awiya bin abi sufyan kenan ma'awiya bin abi sufyan shine lesan kyam khalifo shine na biyar na shugaban musulunci da duniya gaba da to wannan ma'awa yana shugaban khalifa ne aka yi abin shi ne ce kataba ma'awa ila mugira mu'awiya ya yi laifin kataba ya yi laifin zuwa mugira bin shuba shi kuma mugira bin shuba kamar wani gwamnan shi ne kamar sufrefan shi ne sai ma'awa ya yi laifin zuwa gare shi he ce mai a cikin laifin din annaki tibil ilayya ka rubuto zuwa gare ni request din da zaka bani bishe'in da wani abu sami ita homin rasul sallallahu alaihi wasallama rubuto mun wani abu wanda ka ji daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallama wanda in na ji zai kara ni a matsayina na shugaba waye litin zuwawa zuwawa mugira binu shuba yace mai yaya rubuto mun wani abu wanda ka ji daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa ka taba ilaihi mugira sai mugira ya rubuto zuwa gare shi ne ba shi amsa response sai ya ce inna rasul sallallahu alaihi wasallam cikin abin da naji da gurin annabi sallallahu alaihi wasallama inna rasul sallallahu alaihi wasallama kana yanha annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana hani sai zana mai abubuwa wajen guda shida annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana hani ya zana mai abubuwa guda shida yace na farko an kila wa qala an kila an ce an ce kenan labarin kamzan kurege abu kawai ka kwashi na wannan ka faɗi wannan ka faɗi wannan ka faɗi wannan baka da kat kenan annabi ya hana wannan shine kila wa kana labarin kamzan kurege wanzu kusan mu labarin na kamzan kurege ai alina yake a whatsapp din ne yake da ka ji abu sai a ce aika ka aika kai ba a gaban ka akai ba kai ba ka san an yi ba kai ba ka san a garin da aka yi ba wani abu a ce ma wani sarkin limamin masallacin madina ne yayi kaza yayi kaza duk da labarin kamzan kurege irin wannan kenan ko da aika wasa wannan ita ma tana ciki kila wa kare kenan duk wala ta kin ma da salaka bihi ilmu duk abin da baka ba a gaban ka aka yi ba baka sani ba kenan ba so ka duke shi kenan annabi yana hana na farko mi kila wa kara kila an ce ya ce kai kawai kullun dan ba da haske ne duk an ganka haske ya zo ai ka samu wannan wanda daga an gashi akwai labari shi kullun ya dauki na wannan ya ba da wannan ya barbe da wani aiki kawai kamar wannan wannan kuma ya cuta ce a cikin shi kawai shi ya cuta ce a cikin shi in bai ba da haske bai jin daɗi duk inda yake ko eh ba da labari ki ko daga ya gaba an yi kaza jiya wani ya ce kaza jiya da muka yi kaza aka yi kaza jiya aka yi kaza jiya aka yi kaza to wannan annabi ya hana haramun shine mi kila wa qala na biyu wa ida'atil mali da almubazzaranci ida'a bata dukiya a banza da'atul mal ba ta dukiya a banza ba hanya alheri ba yana ɗauka almubazzaranci da dukiya kenan ko da abinci ne zaka ci ka sayi abin da yake ne ka soran ka yi baka bada sadaka baka zubda ko kuma haka nan kawai kashe kuɗi a banza wanda ba mutane ka taimaka ba wanda wannan kuɗin ka iya taimaka wani ya ci abinci ko wani abuwa kai ka je ka zubda su a banza ba hanya alheri ba shine idan atulmi mali na uku kasaratu su'ali yawan tambaya yawan tambaya na ɗauka abu yawan tambayar mutane ba ni ba ni mola yawan kai kankuwa ba ni ba ni ba ni turo da ba ni ba ni ko kuma yana tambaya kasaratu su'al yawan tambaya a bisa abin da bai shahe ka ba in ka gama mutum zai wuce wani abu ka ce kai mi akai mi akai to shi dai ya ɗauka wani kasaratu su'al yana annabi bai san wannan sai ya ce wa an man'il wa hati shine ashahid man'il kuma annabi ya hana akan man'in ka rika hanawa wa hati kai kuma kana so kullum a baka shine man'in hati ko control ba kai kullum baka ci ruwa baka iya bada komi amma dai kana son a baka shine man'in ka hana wa hatin amma dai kana so ai kana samun wani mutum wanda nashi bai banban ruwa sai mai da kowa wawa ya mai da kowa sakare kenan ko ta ake so yake kai ka hudo ka kashe ko cikin jama'a kuna ta abu kai ba wani ne ba wani sai ga ya matsa yana sha aljihu biye bai iya wuta ko da dan ruwan sai ne biya sai ku cikin jama'a ku sha amma ne daga ka gudo shine gaba in abinci ne ma sai ya ci a ƙara nan amma dai shi bai bambaruwa amma dai shi ya iya amsai na mutane shine man'in wa uquqil ummahati da komi sabawa uwaye sabawa da yazo saba uwaye sai ce ma uwaye mata saba ummahat bai ce ba a ba ko walidai sai cewa ummahat uwaye mata me yasa cewa uwaye mata saboda ai hadisin wancan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce uwarka uwarka wane ne zai kyautata wa da kowa sai da aka ce mamaka mamaka so nawa a na hudu tukwa da aka ce ni abuka kuma saboda uwa ita ta rauni kenan dukkan uwaye ana so a kyautata musu amma dai kyautata uwa ta himata ne ko addu'a ce ko addu'a ce in dai uwa tana uwaye suna ma kana kare alayya ko musamman uwa ina wancan hadisin da muka yi can baya wanda yayi banna yayi banna yayi banna wanda yazo kashe wani suna kwakkiyar sai da wani ko ya ba ya kunna shi sai yazo kashe shi kuma sai imani yazo mai daga baya da imani yazo mai daga baya sai yazo gurin sahabban manzon Allah wa Abdullah bin Abbas ko yace na kashe wani mutum ya za in yi da gangan kawai dan na so wata shi ma wancan ya so kuma sai mace ta ce batta so na shi wancan take so sai na je na kashe shi kuma yanzu imani ya zo min ya zai tuba sahabiya ce ne a ummuka hayya uwarka tana raye kenan me yake ni kenan duk wani laifi da wani abuwa in dai uwa ta daga hannu ta Allah abin yana zuwa da sauki kenan nan dan wannan hadisi nan sai sa uwa gaba kuma har sai ce uwaye mata kenan abin dai amma dai baka ce ba uwayen duka yake doka har baban ne da baban da uwa duka matsayin uwaye suke ba su a saba musu na nawa kenan na shida sai ce wa an wa'adi banatin da kuma binne ƴaƴa mata wa'adi banatin binne ƴaƴa mata kusa a jahiliya a jahiliya ba su san mata musamman laraba can jahiliya ka annabi sallallahu alaihi wasallam ai shine ake cewa wai za ku shira ahaduhum zalla wajahu wa huwa min idan idan aka zo aka yi albishir aka ce matarka ta aihu ta sami mai biya mace sai ga mace ya firgice fuska ya kumbura yana bakin ciki eh ya rika janyo wa mutane na ga rike wannan iya zai yana cikin walakanci ko kuma ya je dirmusa ta cikin ƙasa ya binne ta kai kana ta tarihi ma ka gani in matarsa tana da ciki a can da sai a zo a zamna a yi rani tana aihowa sai a leka in mace ce a binne a wuce gurin in namiji ya bari idan haka rayuwa sai ko kuma mutum sai bari sai ta girmama ta kai shekara shidda ta kai sai haka tana hawa tana baba baba ai da kwasa abin da ya wannan da ya tuba ke ga annabi inda ya da bari shi tashi ta kai shekara shidda ma ya sa uwar ta mata ado ta sa mata kwalli ta sa mata komai da turare ya ce su ta yi kama wani siyaha haka kamar su ta tana jin daɗi uba ɗauke ta siye tana tsaye shi ya yi ya yi rami da ya rami tana baba baba ce leka ta leka har masu tarihi suke cewa tana ramin har ma kalkabe mai kura take ya ce leka da ta leka sai tura ta yi binne ya zo gida ai annabi sallallahu alaihi wasallama da ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam labarin dan dai shi wannan ya tuba yana wani abu da muke wani duk karanta littafin sira da tarihi duk an yi shi a da da wannan zaka a cikin alqur'ani yayi ta kawo izal ma'udatu su'ila bi ayi zambin utila idan ma'uda ita irin wannan wata yarinya karama ba ta ce ba ta sha ba a kama ta a kashe ta dan an ta mace shine wa izal ma'udatu su'ila yarinya karama wadda aka kashe ta aka binne ta ba da laifin ta ba ranar tashin kiyama za a tado ta a tambaye ta bi ayi zambin utilat saboda bi a kashe ki kenan nan shine wa'adu banat binne ƴaƴa mata mu kuma yanzu ai problem din mu yanzu ba binnewa ba muke wa an su busu eh mu yanzu me problem ai ba binnewa me problem yanzu ai ana samun wanda ba su san su aiho iya mata shi ko duniya ba ta da garanti sai ka je ka ki iya mace aiho ta shi wannan namiji wanda ga ya aure in ya yawa daga shi sai matar shi sai sarko shi kai ko wata da iya matan sun yi tausayin ma auna gwani iya matan sun yi tausayin eh shi wannan daga yaji wata ta amshe shi ta juya shi ai kana samu wanda daga shi sai matar shi sai sarko shi sai kannin matar shi wanda kannin shi ma na gida musu zuwa ba kansa gidan shi dan ake samu eh yana ta ya kwanta ya mako wani guri wanda ga kannin shi ma musu zuwa ba kansa sai ƴan uwanwa suka gewe shi eh kenan shi na kirki Allah kaɗai ya san wane ne da kirki wa zai kula da kai don shi Allah zai tashi ma gurin ba da aihuwa ai da mata ya fara ta yi habu mana sha'umi ina sa Allah yana badawa ga wanda ya so ƴaƴa wai habu liman sha'umi to kwana yace Allah yana bada ga wanda ya so ƴaƴa maza kwana yace ko kuma Allah ya gama ma da ƴaƴa maza da ƴaƴa mata ya baka gaba daya kai wani kuma Allah sai ya shi kwata kwata ma ba aiko yana abin da zama gane nan su wancan sun bude mu ma yanzu in kai a ranka ka sa bakka so a aiko ma mace ko kuma a aiko ma mace ka dan furgice kusa ko kai mai kai ma fa kai irin nasu yana ka sa a ranka Allah ne kadai ya san na kirki da igal da amma da yace walaysa zakar kal musa wa ni samaituha man ya kai yawa yana kawai Allah ne ya san na kirki da ‘ya'ya mata da ‘ya'ya maza duk ɗaya ne kuma Allah yake ba da na kirki kuma shi musulunci da ya zo yanzu zancen da ake yawan shi musulunci liberty ya kawo wa mata ‘yanci ya ba su da kun ga a binne su a hana su gado a maida su bayi a yi kaza a yi kaza da musulunci ya zo ya ba su gado ya hana su a yi musu wannan ya ce a musu kaza a musu kaza musulunci da ya ba mata liberty kenan mutum ya zama wannan mas'alai da ake yawan yanzu kenan wajen mata mutum ya ce bai son has aihuwa ma gaba daya kakka ce mutum ya ce bai son aihuwa tunda baka san bawa yana gidi ko ka kayyade iya da kai guda biyu uku ka ce ka kai ka kayyade shi a musulunci me ba a so baka kai karhin baka yi ta kwaso mata kana aure wannan kowa san ne ne kowa san ne eh ita wannan masala ba kilar take baka kai karhin ba ko baka kai karhin ba ka aje wata gabas wata yamma wata me ka auro wannan ka auro wannan ka auro wannan ka auro wannan ka aiko iya da dama wanda baka san cin su ba baka san shan su ba wani yayi gabas wani yayi yamma yayi me wanda musulunci yana san wannan musulunci bai san wannan to amma da in kana da kari kana da kudi kana tarbiyyar su mata haku da doka iya in nawa ne ma kai in dai ka iya kula da su ka iya tarbiyyar su ka iya komi kenan musulunci bai hana ka ba ka iya adalci ai asalin aure ma ta yi manisa da manisa da min kummi ba ata shi kuma ba ata shine alqudra ala takalifil hayatil mi zawjiyya kenan duk wanda zai iya dokan sharj na aure ya aure wanda bai iya ba annabi sai da ya kira gaba ya ce ya ku samari kowa mai hankali sai ce duk wanda yake da kudura na aure yayi me yayi aure wanda bai iya ba kuma yayi me yayi azumi yana shi dama a musulunci ba a ta sai ta zube ba a ta kana da ikon sharshi rike aure kake aure ba kawai ba irin namu ne yanzu kawai kace da ake ka hadisa ce in talauce da ne kai aure wannan zance ne shi aure ta ta hatta ya gani hum lahu min fadali kai hakuri har Allah an zaka kwana kai aure eh wala sa kullu lazina la yajuna nikahan hatta yunihum Allah min fadli eh kenan wannan ita mas'ala warware take warware take kan mu biya kawai ka'ida da take a musulunci sai kana da ƙarfin aure kake da yin aure in ba kai ba ƙarfin aure ka dangana sai kana da ƙarfin aure zaka aure zaka auro ɗaya biyu uku hudu baka kai ba in ka au ka aiko ɗan tasha to annabi bai alfahari da kai ba ai mutane suna ka hadisin ku yi aure ku ai hawa annabi ya alfahari da ku ko to shi ne wani malami yake cewa ai annabi ya yi ba alfahari da ɗan tasha da ɗan daba ko kenan ai so ake dai tarbiyya kenan abin da zan gane nan musulunci bai hana polygamy ba bai hana ba in kana da hali ka auro kuɗin ka ya shi ma alheri ka yi zuriya ai ka yi gari guda ka yi zuriya haka ake so eh ka yi sai ka ana tunaninka jika jika jika suna ma'ata wannan in kana da ne in kana da hali kuma ka iya adalci ka iya wa ibnu ala ina zuwa wani in ka iya in kana da hali ka iya adalci ka iya kula da su musamman zamaninmu ne yanzu komai kuɗi ne makaranta kuɗi da kwar kuɗi ɗaukar shan kuɗi likita kuɗi komi kuɗi ne kenan ka iya wannan duka a wurin hannun ma in ba ka iya ba ka yi haƙuri ko ka tafi nawa musamman adalci ba ka yi ba ka tafi nawa ɗaya kenan wannan mas'ala kenan wa adul bana shine binne ya mata sai ya ce
قال حدثنا هشام بن عبد الملك قال سمعت بن عبينة قال سمعت بن بن المنكدر سمعت جابر ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قط فقال لا amma kaga wanda da akan me muke babu ruwa ko to shine bacci ya kama na farko annabi ya sake shugaba dan mai ruwa ne ko na biyu kuma ya kama a shahid annabi ya hana man in wahatin hani da bani bani annabi ya hana ruwa kuma shine sai kama shi annabin gaba daya sallallahu alaihi wasallama sai jabir da abdullahi yace masu ilan nabiyyu da ɗai annabi sallallahu alaihi wasallam ba a tambaye shi ba an shay'in akan wani abu kaddun ko so daya ba qala la yace a wani hadisi bin shi ba yana annabi bai cewa no in ka tambaye shi in yana da ya baka in bai yamma yamma alƙawari ko sa ka hanyar wani ya baka ko kuma ya ma adda yana annabi bai cewa no kenan shi ne ce masu ilan nabiyyu da dai annabi sallallahu alaihi wasallam ba a tambaye shi ba an shay'in ga wani abu qattun ko so daya fa qala la annabi ce no babu sai dai inda kai ya baka ko kuma ce ya samu ma hanyar ya samu ma dai solution a takaice takaicewa daga nan wannan babe na ruwa kari sai shiga babe sabo babe da 100 da nawa da 40 140 babu ne ce babe almalu salih dukiyar ta kirki ko kuma dukiya ta gari lilmar isalif ga mutum nagari in mutum nagari ne kuma ya samu dukiya ta gari ya yi aiki nagari kenan an samu ci gaba shi ne ma babe buhari almalu salihu lilmar isalif dukiya ta gari ga mutum nagari da su ya shiga dogon hadisi da karanta قال حدثنا عبد الله بن بن يزيد قال حدثنا موسى بن علي قال سمعت أبي يقول سمعت عمرو بن, بن العاص قال بعث إلي النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بي أن آخذ علي ثيابي وسلاحي ثم آتيه ففعلت فأتيته وهو يتوضأ فسعد فسعد فسعد إلي البصر ثم طعطعه ثم قال يا عمرو إني أريد أن أبعثك على جيش فيغنمك فيغنمك الله وأرغب لك رغبة من المال الصالحة قلت إني لم أسلم رغبة في المال إنما أسلمت رغبة في, في الإسلام فأكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عمرو ni'im al-mal as-salih lil mar'i as-salih
wannan ruwaya ce Abu Dawud ya hudo ta kuma tana cikin ruwaya wadda Sahih al-Adab al-Mufrad wanda Albani sa hada Sahih al-Adab al-Mufrad ita wannan wadda zan makaranta tace hadathana Abdullah ibn Yazid قال وحدثنا موسى بن علي قال سمعت أبي يقول حديث هذا بيان سوسي zama fasarta shi kenan satin gaba sai a sake a ɗauko da kai tunda ban fara da wuri ba lokacin yayi na gaba zan ka fasarta kashin baki sai mu tashi da shi satin gaba yace samitu abi ya kulu na ji babana yana cewa samitu amr bin asi na ji amur dan asi wai amur bin asi satin gaba mai tarihin shi insha Allah amur bin asi ya ɗaya daga cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya ɗaya daga cikin wanda su suka kawo musulunci Afirka shi ya bude Egypt zamanin Umar bin Khattab musulunci ya zo Afirka kamar zamanin Umar bin Khattab aka kawo musulunci Egypt Afirka kenan wannan amur bin asi shine wanda ya komata in zaba a musuluncin ya zo misira ya bude misira wane amur bin asi kenan satin gaba sai mu tashi daga tarihin amur bin asi ta fara fasar wannan hadisi kenan ta shiga ba kun fara da wuri ba shi yasa lokacin sallah kuma na gai kuma kenan zan mu tsaya daga nan satin gaba sai mu tashi almalu salihun limar'i salih da fatar abinda muka karanta Allah ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana Allah biya bukatun mu duniya da lahira Allah ya kiyaye mu da kiyayensa Allah ya ba mu sabon arziki da inda muke Allah ba mu ikon yi zawwa karatun da shura da karatun da kuma masu Allah ba mu karfin duwayin subhanaka allahumma bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh